نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا تلاتنغ وتشوال يرمائك صلى الله عليه وسلم دوب دايا دليه دور أربعين شدة wanda ya dace da 28 ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran mun tsaya daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala ba kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أمك فيكو نعم ga wancan tafsirin nan muka tsaya wannan ɗayan malam ya ce lamadda al-yahudu anna ibrahima kana yahudiyan ba mu karanta shi ba ko yawa lamadda al-yahudu lokacin da yahudawa suka yi kirari anna ibrahima kana yahudiyan cewa lalle ibrahima ya kasance ba yahudi ne mana addinin shi addinin yahudanci ne haka yahudawa suka ci wannan nasara kuma lalle su ma nasarawa sun ce annahu nasrani cewa lalle ba nasari ne ma'ana yana bin addinin nasrananci kowa da cewa annabi ibrahim addinin shi yake wajadalu ala zalika kuma suka yi ta jayayya akan haka suka yi ta kawo hujjojinsu marasa dalili marasa makama ballantana tushe yayin da abin ya kasance haka radda ta'ala sai Allah ta'ala ya maida musu muhajjatahum ja'in jadda suke yi wa mujadalatahum da kuma jayayyar su min talatati aujuh daga fuskoki guda uku ahaduha daya daga cikin waɗannan fuskoki guda uku an najidalahum fi ibrahima lalle jayayyar su da suke a cikin annabi ibrahim jidalun fi amri laysa lahum bihi ilm jidali ne wanda ba su da ilimi game da shi ba su da ilimi wasu abin da suke ba bana ba su kawo su hujjoji kwarara ba waɗanda suke nuna cewa lalle annabi ibrahim ba yahudi ne ko annabi ibrahim ba nasari ne ba kuma suna ta rigima fala yumakkanu lahum saboda haka ba za a ba su dama ba wala yusmahu lahum ba za a yi masa rangomi ba an yahtajju su tsaya su kawo hujja saboda ba su da hujja ba su da ilimi magana da suke faɗi wa yujadilu kuma ba za a ba su dama su yi jayayya ba fi amrin a cikin al'amarin da hum ajanibu anhu su nesa suke da wannan al'amarin mana ba yan gida bane mun gane ko yawwa ba yan gida bane baki ne shine ajanibu bako wanda ya zo daga wata ƙasa ya shigo wani wuri shage ce ma ajnabi da larabci da yawa kuma a janib baki bakin haure waɗanda suka hauro suka shigo wata ƙasa kamar yadda ake ce ma yan afirka in sun je turai bakin haure ko yan cirani da su ne a janib wahum jadalu fi ahkamit taurati wal injil kuma su sun yi jayayya a cikin hukunce-hukuncen attaura da linjila sawa'un duka ɗaya ne akhtau sun dace a cikin sun yi abin nan sun yi kuskure a cikin jayayyar da suka yi am asabu koko sun dace bai samahumul mahajjatu fi shani ibrahim to ba su da daman yin jayayya a cikin sha'anin annabi ibrahim saboda ba san shi ba ba su da ilimi game da shi domin annabi ibrahim sai da ya wuce ‘ya'yan shi suka wuce jikokin shi suka wuce ‘ya'yan jikokin shi suka wuce ‘ya'yan jikokin jikokin shi suka wuce sa'annan aka samu littafin attaura littafin attaura littafi ne da Allah ya ba annabi Musa annabi Musa kuma cikin jikokin tattafakun nan annabi Ibrahim ne yana nesa to fuska ta farko kenan alwajhu tsani fuska ta biyu annal yahuda yantasibuna ila ahkamit taura lalle yahudawa suna danganta kansu zuwa hukunce-hukuncen at-taura والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل su kuma nasarawa suna danganta kansu ya zuwa hukunce-hukuncen linjila wattauratu wal injil da taura din da linjila din ma unzila illa min ba'di ibrahim duk ba saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim ya wuce to ya za a cewa kuma addinin shi ne shi bai san attaura ba bai san linjila ba ba su ne littattafan shi ba littattafan jikokin jikokin jikokin shi ne to tun da abin haka yake ba su sabko ba sai bayan annabi ibrahim ya riga ya wuce ba kai fayan sibu da ibrahim ilayhim yaya ne za su zangana ibrahim zuwa gare su wa huwa qablahum alali annabi ibrahim gabanin su yake mutaqaddimun alaihim kuma ya riga ya gabace su bali ya haza yau kal shin ko wannan ana iya hankalta irin wannan mana hankali yana ya dauka wannan bali ya haza kala don haka Allah ta'ala ce afala ta'aqilun Allah ta'ala ce shin ba ku da hankali ne fuska ta bi kenan alwajhu thalith fuska ta uku anna Allah ta'ala barra khalilahu Allah ya barrantar da badadayin shi min al-yahudi wan nasara daga yahuda da nasara wal mushrikina da mama guzawa wajalahu hanifan muslima kuma Allah ta'ala ya sanya shi miƙaƙe ne mai miƙa waya ga Allah subhanahu wataala mana annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasari bane ba mushriki bane menene shi annabi ibrahim musulmi ne haka jigogin suka ce wa nahnu lahu muslimun mu masu musulunta ne ga Allah subhanahu wataala saboda haka addinin Annabi Ibrahim sunan al-Islam domin shine addinin Allah cikin addinin Allah babu yahudanci ba nasaranci balle shirka da Allah da da suna addinin Allah al-Islam inna ad-dina inda Allah al-Islam waja'ala awlan nasi bihi kuma Allah ta'ala ya sanya mafi dacewa da Annabi Ibrahim man amana bihi min ummati wanda ya imani da annabi Ibrahim daga cikin al'ummar shi wa hada annabi wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man amana ma'ahu da wanda yayi imani tare da shi mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa cancanta da a dangana su a ce musu ibrahimiyuna mabiya annabi Ibrahim saboda mi saboda sun yi imani da Allah addinin sirrin wanda addinin annabi Ibrahim ya koyar ne yasa Allah ya ce summa auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa kuma kana minal mushriki sannan muka yi wayi zuwa gare ka cewa ka ba addinin annabi Ibrahim miƙaccen addini addinin da ake musulunta a cikin shi annabi Ibrahim ba mushriki bane daga kuma addinin da manzala ya kira zuwa gare shi shine addinin a ta Allah da ibada kuma shine sahabbai suka karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi daga su suka fi dacewa a ce masu mabiya addinin annabi Ibrahim ba wai kirari bane ba bugun gaba ba fada bace ake kawai a aiki ne idan aikin ka ya dace da irin na annabi Ibrahim to kai mabiyin shi ne in bai dace ba kuma kai makiyin shi ne وهم الذين اتبعوه سنة ودن سكا بيش وهم أولى به من غيرهم kuma su suka fi cancanta da a ce masu suna bin addinin annabi Ibrahim fiye da waninsu. Wallahu ta'ala waliyuhum kuma Allah subhanahu wataala shine majibincin su. Allahu waliyul ladina amanu. Allah ne majibincin waɗanda suka bada gaskiya. Wa nasiruhum kuma Allah ta'ala shine mai taimakon su. Allah ne majibincin su yake jibintar lamarin su kuma shine zai taimake su akan wanda ya saba musu wa mu'ayyiduhum kuma Allah ne mai karfafa su mai ba su goyen baya wa amma man nabaza millatahu amma wanda ya watsi da addinin Allah ya watsi da addinin da Allah ya kuwa da Ibrahim da shi wara zarihi bayan bayan shi dal yahudi wan nasara wal mushrikin kamar yahudawa da nasarawa da mushrikai falaisu min ibrahima su ba su daga annabi Ibrahim, walai saminin kuma annabi Ibrahim baya daga cikinsu shi ma. Wala yanfahun ba zai amfane su ba mujarradul intisabi, tsantsan danganta kansu da suke yi alkhali minas sawab wanda ya wofinta daga dacewa ba zai amfane su ba. ba wayan ce ni kaza ne ba a aikinka in ka ce kai kaza ne to kai aiki kai irin aikin abinda ka ce kai kaza ne kai musulmi ne ko to a ga koyarwar musulunci tare da kai kai mabiyan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to a ga koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarka ba wai magana ce da baki ba ko kai magana da baki in dai ba kayan aiki to Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da kai ba guri ba ne ba kirari ba ne ba ra'ayi ba ne ba son abin ba ne kaɗai ba aiki za ka yi muna ganewa ku? imani ba kwalliya ba ce ba ado ba ne abin da ya tabbata a cikin zuciya ne abin da kuma gaɓoɓi suka gaskata ne gaskiya ka yarda da ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma zahiri ka bayyana kana aikin kwarai kana da mu'amala kyakkyawa kana da halaye na kwarai wannan shine musulunci ba wani musulmi bane amma kuma ba ruwana da karantarwa addinin musulunci ba wannan ba daidai bane wa qad ishtabarat hadhihi al-ayat malan yace waɗannan ayoyi suna kumshe ne alan nahi akan hani anil muhajjati daga jayayya muhajja shine in kawo hujja kai ma ka kawo hujja wal mujadala da kuma jayayya bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba mana duk wanda ya san baya da ilimi kan wani abu to kai yayi jayayya a cikin shi domin jayayya tana buƙatar in kawo hujja akan abin da nace haka nan ne to ba ni da sai in ce haka nan ne haka ayo ai haka addini yake aka kawo dalili kuma dalili maganan Allah ko maganan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to shi ne addini Raka in ka san ba ka da dalili kan abu kan maka yi jayayya in ka ce i wani ya ce ha a kyale shi kawai raka jayayya da yin ce ne da ilimi ilimi kuma shi ne ƙaunullahi wa ƙaunar rasulihi maganan Allah maganan manzan Allah alaihi salatu wassalam to shi ne addini wa'annan man takallama bi zalika cewa duk wanda ya magana game da wannan fa huwa mutakallimun to shi mai yin magana ne fi amrin la yumakkanu minhu cikin al'amarin da ba a bashi damar yin magana a cikin shi ba wala yusmahu lahu fihi kuma ba a mai rangwame yayi magana cikin abun ba amma kuma yazo yana yi addinin musulunci bai baka damar yin magana cikin abin da baka da ilimi game da shi ba Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi bayan abin da baka da ilimi game da shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kuma Allah ya ce wala taqulu ala Allah illa al-haqq kakku faɗi komai ga Allah sai gaskiya ka baka da dalili baka da madogara a cikin littafin Allah cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shikenan kana kan gaskiyar ka rike kai da ma ba malami bane ba shikenan ba duka je kana jayayya da mutane baka iya kawo aya baka iya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha aiban kuma a cikin waɗannan ayoyin da hayyau haƙƙun akwai kwaɗaitarwa ala ilmin tarih akan sanin ilimin tarihi mahimmancin sanin ilimin tarihi tare suke tafiya shi yasa alqur'ani cike yake da tarihi me yasa a cikin ayoyin akwai kwarai tara domin Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan kaga tarihi ne ake nuna annabi ibrahim ya gabaci at-taura ya gabaci linjila ya gabaci annabi musa da annabi isa ya zo bayan su da dadewa saboda haka shi zamanin shi ba taba ce mai ba yahudi ba dan babu yahudancin zamanin shi yahudi din jikan shi ma ne mai sunan yahudi din dan shi annabi sa haka ya haife shi saboda haka ko shi yaqub ba a ce mai ba yahudi to da shine yahudi din to da haka wasu ne da suka zo daga baya jikokin jikokin jikokin shi ake ce masu yahudawa waɗanda suka zo kuma bayan waɗannan su ma na ce masu nasarawa kaga tarihi ne Kaga tarihi yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci sai za za mu gana alkur'ani mai girma da an tafi an tafi aya goma sha biyar ashirin sai ga tarihi har ƙarshen ƙur'ani gaba ɗaya kai har cikin surori na ƙarshe na alƙur'ani ‘yan kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ta ba da tarihi ciki alam tara kaifa tarihi ne cikin ta ni ina fi ƙwarashi tarihi ne cikin ta inna a'tayna kalkasar tarihi ne a cikin ta qul ya ayyuhal kafiruna tarihi ne idza jaa nasrullahi tarihi ne tabbati da tarihi ne wannan tarihi ne da ya bayyana karara amma gaba ɗayan su ma surori na alƙur'ani duk tarihi ne cikin su amma wanda ya bayyana muke daukowa muna gudu zaka ga tarihi ne kararraga yanan Allah subhanahu wataala yana badawa a cikin littafin shi mai tsarki shi kaga akwai muhimmancin sanin tarihi mutum ya san tarihi na annabawa da tarihin al'ummomi waɗanda suka gabace mu suka gabaci zamanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tarihin manzan Allah da kanshi da tarihin waɗanda suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin waɗanda suka zauna tare da waɗanda suka zauna tare da manzan Allah su kana buƙatar ka san wannan akwai littattafai ƙanana da za ka farawa da su akwai manya-manya a nan wurin mun yi karatun tarihi bakin gwargwado mun karanta littafi uku da tarihi alhamdulillah mun gode ma Allah da wani da wani muka karanta mun karanta rawdatul anwar fi siratin nabiyil mukhtar da kuma wani na'am da al-fusul fi siratir rasul da kuma wani mun karanta tarihin sahabbai nan ko na'am ba mu karanta tarihin sahabbai ba shine na karshe ko saboda haka yana da mahimmanci so mun taba ne wannan littafai suna nan sun fi guda 500 na tarihi ba za ka yi karanta ba sai dai ka karanta abin da karanta kawai ina nan barkatai ga su nan akwai wanda kana yi shekara goma kana karanta ba ka kare su ba wani ma sai an shekara ashirin ana karatun shi a kare kama an nihaya wal bidaya al bidaya wal nihaya ta ibn kathir akwai tarihul umami wal muluk shi ma ana yi shekara ashirin nan kullum mu karanta shi da yawa ne wajen guda talatin ne gunduma-gunduma kuma kowane gabyajen littafi ne aikin tun daga farkon duniya ne har zuwa zamanin wanda ya rubuta littafin tarihi ka sha tarihin garuruwa kaga tarihin makka kaga tarihin madina kaga tarihin jidda kaga tarihin taif kaga tarihin iraq tarihin Kuba, tarihin Basra, tarihin Yaman, tarihin Masar, tarihin Maghrib, Morocco, duk kaga tarihin waɗannan ƙasashen gaba da tarihin Iran duk zaka gani da tarihin sarakunan da suka yi mulki. Da tarihin annabawa tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zaka ga tarihin waɗannan annabawa. da ‘ya'yansu da matansu da waɗanda suka yi zama da su mummune waɗanda suka ba da gaskiya da su da kafiran da suka yi adawa da su haka da tarihin sahabbai da tarihin tabi'ut tabi'ina da tarihin tabi'ut tabi'it tabi'ina har zuwa zamanin wanda ya rubuta littafin da zaka sha labari ga tarihul islam na imam az-zahabi ga sirru alamin dubala duk wannan su kuma tarihi ne daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin marubuta littafin ga su nan akwai kanana wanda muka karanta din nan ka je ka rige ka zan ibiyawa kana abin nan ka kamanci domin na san da yawa yanzu an manci wa annahu tariqun cewa shi ilimin tarihi hanya ce li raddi kathirin min al-aqwali al-batila domin yin mai da martani akan da yawa daga cikin maganganun da aka yi na banza kamar irin waɗannan wanda za a ce annabi Ibrahim ba yahudi ne ko ba nasari ne wadda hawa da kuma kiraye-kirayen da aka yi allati tukhalifu ma ulima min at-tarikh wanda suke saba ma abin da aka riya aka sani na tarihi saraka sanin tarihi yana da muhimmanci a cikin cikin rayuwa Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wadda ta'ifatun min al-kitabi law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun yuhadhiru ta'ala malam yace Allah ta'ala yana tsoratar da ibadahul mu'minina bayin shi masu imani an makri hadhihi ta'ifatil khabitha daga makircin wannan jama'an wanda suke mugaye ne ina likitabi daga mabuta littafi wa annahum yawadduna an yudhillukum cewa lalle su suna dubin suna da burin su batar da ku su za ku bace daga addinin Allah subhanahu wataala kama qala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min alkitabi law yaghuddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim da yawa daga cikin mabuta littafi sun so da zai za su maido ku kafirai bayan imanin ku da Allah subhanahu wataala me yasa hasadan saboda hasada to suna ganin addinin ku yana ta bunkasa ana ta sanya nasu mutanen su na ta hita suna shiga addinin ku addinin ku shi yake ta fadada yana ta bunkasa yana ta karuwa yana ta canja garuruwa da kasashe da al'ummomi yasa suke jin haushi dan haka sun yi gurin inda akwai hanyar da za su bi su sa ku rabu da addinin ku komo kafirai bayan imanin ku da sun bi wannan hanya din wa min al malum malan yace yana daga cikin sanannan abu anna man wadda shay'an cewa lalle duk wanda ya so wani abu sa'a bi juhdihi to zai bada kokarin shi ala tahsili muradihi akan cin magurin shi in kana son abu me kake yi ba da kokari kake ko akan sai ka samu wannan abu kana son kuɗi me ya kamata kai neman su za ka yi ba zan ba jira za ka yi wani kawo ma ta za ka yi ka nemo su ko ka yi aiki ko ka yi aikin ƙarfi ko ka fara kasuwa ko ka ranci kuɗi ka yi wata kasuwa ko dai wani abu in dai kana son ka samu kuɗi to dole sai ka sha wahala ba zai ba'ifa to wannan yanki wannan jama'a din daga cikin halin kitab tas'a suna ta kokari wa tabdul juda suna ta bada kokarin su fi raddil mu'minina a cikin maido masu imani wa idkhali shubahi alaihim da kuma shigar da rikita rikita a kansu mana hujjoji na banza waɗanda za su rudar da mutane bi kulli tariqin yaqdiruna alaihi da dukkan hanyar da suke da iko a kanta wani lokaci suna wato zoma musulmi ne ta hanya karara ta hanyar su tasu ta kansu su da kansu ne za su ɗaukan makaman da za su yaƙa ku da su amma yaƙi cikin ruwan sanyi ba wani lokaci kuma da ku za a amfani ku yaƙi kanku su riba su shine yanzu ba ku shiri tsakaninku ko haka aka tsaya sun ci nasara muna ganewa ko kamar yanzu kaga musulmi da yawa kawai fada muke tsakaninmu bai kamata a ce ana yin musulmi tsakaninsu yadda kaga musulmi suna da bambancin fahimta su ma alil kitab haka suke da bambancin fahimta su ma kungiyoyi ne kungiyoyi ne kuma cocinan duniyan nan na nasara daban-daban suke yanzu ko nan garin akwai cocina da yawa kowa da cocin da yake zuwa ba zuwa wata coci amma ba ka gane ba kai sai karibin da su ne suke ta karuwa wani yau ka je ji a kullun taku tana nan inda kake ba ka zuwa wani kuma kowace da makarantar ta domin linjila din nan kala hudu ce akwai linjila ta yohanna akwai ta marcos akwai ta barnaba akwai ta wane ne gudan ma su hudu ne kuma kowa da mabiyan shi kuma kowace ta saba ba karantarwa ɗaya a galibi ba wai duka ba akwai inda suke gamuwa akwai inda suke inda suke gamuwa gaba ɗayan su duk sun yarda da annabi isa amma cikin su wasu sun doki annabi isa dan Allah wasu sun doki annabi isa bawan Allah wasu sun doki annabi isa Allah ko ga rediyo ana masu tambayi azumin da suka yi cikin su akwai wanda bai yarda da azumin shi wanda ake ba tambaya ya ce cikin su akwai amma ka taba shi sun shiga rediyo suna ta zage shi amma mu musulmi ne zai mu shiga mu yi tai ko dan muna da yawa ne shi yasa su kuma ba su da yawa shi yasa suke sauraro to su ko ina haka suke ba ba ka jin junan su amma mu suke ta jin junan ba ma kuri da juna Allah ya kiyaye. So za ka ga akwai bambancin fahimta tsakaninsu amma kuma suna bi, kowa da addinin da yake bi, da karantar wanda yake bi amma babu rigima tsakaninsu. To amma mutum da sun ga muna da rigima ba mu san junanmu, to sai a biyo ta bayan wani, wanda aka san yana jin haushin wani, sai a turo wani wanda za a yi zuwa wurin shi da sunan me? Sunan musulmi. kuma yana iya koyon musuluncin ya zo wurinka shi ba musulmin ba ne amma zai zo wurinka da waɗannan abubuwa ya zaki cinzara ka ya zaki ingiza ka ya ce ka zagi suwa ne ka wulakanta suwa ne ka ci mutuncin suwa ne ya za abinda suke ba daidai ba ne ka ce gaskiya ya saba mu sunna ya saba mu kuma haka yake so ka tashi kai ta hauka yana kallon ka tsakare yana ma dariya shi ya tunzura ka da ire-iren shi kai kuma ka zo kana ta zagi kana ta wulakanta kana cin mutuncin yan wanka musulmi da saboda haka akwai wannan bangare akwai wadanda da kansu suke akwai kuma wadanda amfani suke da yan uwanmu musulmi da wannan kungiyoyin da muke gani masu daukan makamai suna satan mutane suna hana mutane zaman lafiya suna kwashe wa mutane dabbobi suna hana mutane noma yawancinsu duk da hannun alil kitaba a ciki suke baya suna baya akwai mugaye a cikinsu waɗanda su ba san musulmi su zauna lafiya ma ga musulmi zai ɗauki makami ya zanki haka musulmi haka kawai kasan wani za sa ba shi za sa kan shi ba walakin min lutufin lahi sai dai yana daga cikin tausayin Allah annahu la yahiqul makru sayyi'u makirci mummuna bai sauka illa bi alihi sai ga ma'abutan shi ana duk wanda ya kulla makirci ya shirya makarkashiya to abin kanshi zai komawa ba zai cuci kowa ba sai kanshi domin Allah ta'ala zai kare musulmi shi kuma ya wada cikin wannan masifa din wala da qala ta'ala dan haka Allah ta'ala yace wa ma yudilluna illa anfusahum ba su batar da kowa sai kansu fasayuhum fi idlalil mu'minina kokarin da suke a wurin batar da masu imani ziyaratu fi dalali anfusihim ƙari ne a cikin bacewar kansu wa ziyadatun wa ziyadatu adabillah sannan kuma ƙarin azaba ne gare su kaji qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban waɗanda suka kafarta kuma suka kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala mun ƙara masa azaba fawqal azabi saman azaba bima kanu yufsiluna saboda abin da suka zamanto suna yi na banna mana ba za su nasara ba kuma inda Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun waɗanda suka gafarta Allah ya ce suna kashe kuɗinsu don su hana mutane ban hanya Allah don su bata ma musulunci suna don su sa wanda yake ciki ma ya ce ya fita daga addinin Allah ce za su yi amma za su yi abin zai koma a kansu za su yi bakin ciki su yi na dama da sun sani ma da ba su ba da kuɗinsu ba ko masu gajiya saboda in ba wannan hanya ba babu wata hanya da za su huce haushinsu musulunci hujjojin shi da lalilan shi sun yi ƙarhin na kowa dole sai ta wannan hanya ta rudani rudani za su kawo wani ɗan lokaci a rude kuma daga baya a dawo kan addinin su sai dai su yi asarar dukiyar su kawai kuma su tunaninsu har kullum sai sun raba ku da addinin ku kuma ya shi'uru na Allah ta'ala ce ba san cewa suna batar da kansu bane bizalika da haka annahum yas'auna fi darari anfusihim cewa lalle su suna ta kokari ne a wurin cutar da kansu wa annahum la yaghbunakum shay'a cewa lalle su ba za su cutar da ku da komai ba asanin suna ta yi mata ga abin kullun komawa yake kansu irin kokarin da suke yi su ga sun raba mu da addinin mu da mu ke yi da tuntunin mun raba su da nasu kudi kuma kuddan kudi yake kashewa ba kudi sosai da mu musulmi muke kashe mu addinin mu kudi haka nan mun gane irin wannan muna da manufa ba mu da manufa kuma romu cikin musulmi kashi tara ko kashi goma kashi ɗaya ne ya damu da musulunci mana ya damu da yaya za a yi kowa ya musulunta kashi tara ba ruwansu tun da dai su musulmi ne shi kenan ba sa akwai mutane da yawa ba cikin duniya a cikin ƙasarsu ma ba su san addini ba ba san ina ya sa gaba ba ba su da wannan damuwa yaya ne za a yi su ga waɗannan mutanen sun damu da addinin kuma sun runguma addinin musuluncin gadan-gadan haka mutane ba su damu ba wani da kudin shi bai damu ba yanzu masallatan da ake ta ginawa in za ka gina masallaci da kudin kake warewa ka zo ka zauna tare da malamai su shiga dazuzzuka su karantar da mutane da bai ba sun yi wasu masallatan da ake ginawa ka je ka samu ka samu wani yanki daga cikin yankunan daji a je a gina makaranta wurin a dauke nauyin malamin a zange taimaka ma mutanen garin da wannan kudin tsawon lokacin da har su san ilimi sosai ana taimaka masu ana dan ba su dan jari koya yaki ana koya musu karatun addinin musulunci kafin wani lokaci sun san addinin musulunci yawancin su duk sun har da ci koda izini dai ne aka an samu ilimi littattafan nan na koyon ibada na koyon tauhidi da tsarki da sallah ko da ɗaiɗaiɗaiɗai aka sauki kowa ya iya duk da wannan kudin da zaka ta ka zuba miliyan goma ka gina masallaci inda masallacin sun yau mako mutane hayan sun yi daddara mu mu gina laraba su zo su gina mu musamman na laraba nan kan mai uwa da wabi ko ina ga su nan makarantu ake bukata kuma makarantun an yi a dauke nauyinsu a kula da su a kula da malaman da za su koyar da kuma waɗanda za a koya madin sai mutunan daji ya zo ta zaman karatu kullum ko ba gona lokacin rani ya yadda ya zanna dai a ta hira kan ma karatu kullum karatu a wannan yana bukatar mi yana bukatar tallafawa duk wannan kuɗin ne to saboda ba mu da tsari mu mu san wata hanya ba sai hanya guda mu gina masallaci kawai wani ba bai yarda gina makaranta ba saboda yana ganin ya gina makaranta kamar za a koya wani abu wanda Allah ba ya so a koya ciki saboda ka masallaci dai kowa san sallah ake ciki sallah dai musulmi ne dai ce to da haka ga masallaci nan kuma ya tafi ya bar shi wutar shi ruwan shi tabarman shi shimfiɗin shi fentin shi in ya tsufa dauda a wanki duk bai damu ba ya ni gida masallaci ga yana ya tafi ya barku kaga wannan ba daidai bane to kona ma zai kula da wannan to makaranta tana gaba ga masallaci domin makaranta aka yi ta wurin karatu ne da kowa zai shiga a yi karatu idan aka yi karatu kuma masallaci ba mutanen da suka san addini su haɗa kuɗinsu su gina masallaci ba wani abu ne in suka san addinin musulunci da kyau suka san mahimmancin wurin ibada sun karanta sun gani shikenan su da kansu za su kai kowa ya kawo kowa ya kawo abinda Allah ya hore mashi mu gina masallaci haka abinda aka fi bukata shine ne a wayar da kan musulmi mutane na nan zaune wani ya mutu yana musulmi bai sai da ake arwalla ba kawai caɓa ruwa yake ba bai san ma da wani ruwa yake tsarki ba ba ruwan shi bai sai ya ake wankan janaba ba mata da yawa cikin dazuzzuka suna nan ba su sanya ya ake wankan al'ada ba wankan biki ne ba sani haka nan ake kawai kara zube ba wanda ya koya musu ba wanda ya taba tafiya ya gaya musu in ma an gebe bikin a zangi tunatar da su ire-iren waɗannan abubuwa sai a doko masu wasu abubuwa daban jami'in wannan ya dauki maganan alwalla wannan ya dauki maganan tsarki wannan ya dauki maganan wankan janaba da wankan al'ada da wankan wankan jina al'ada da wankan biki abubuwa dai waɗanda ko ɗan birni ma wani ba bai iya su ba amma sai ka ji kawai kawai mutum ya ce to tarihi annabi ibrahim zai yi mutane jama'a annabi ibrahim shine shugaban annabawa ai ta kabarbai kumbarin su da sun san shugaban annabawa amma ba san me ya koyar ba kuma sun san ba sabon musulunta bane musulmi ne tun uwaye da kakanni yanzu in kai in kai wannan tarihin ba wani wanda zai je yana mamaki ba wanda za a zaki mamaki ya ce ka shaka annabi ibrahim amma in ka tabo wannan bangaren na ibada za ka ga da sahi an tashi kowa na cewa kam shaidu shekarun da aka yi zaman banza muke ma ba mu iya komi ba ka bar masu labari ka ji ana cewa ya kawa ne na san kai ka yi mulkewa don allah ya ne aka ce ma yadda ake wankan janaban nan ya ne ma aka ce yadda ake tsarkin nan don allah zo ka kara gaya mu kina ka bar masu abin da za su rikewa ai ta tattaunawa har cikinsu ba a samu wani malami wanda ya ɗan rike ya yi su rikewa da lokaci-lokaci zai zanke ɗan fadakar da su aka ba an ci gaba ba ka hidda su daga wannan duhun da jahilci ka kawo su cikin hasken ili abin da ya kamata a ce mun mai da hankali a kan shi kenan Allah ya samu dace to shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya mai girma Allah ya bayyana cewa lalle ma buta littafi ba za su toshe da komi ba ko da sun yi kokari kuma ba za su gushe ba wala yazaluna yuqatiluna Allah ya ce ba za su gushe suna yakakku ba hatta yaruddukum an dinikum in istata'u sai sun maido ku daga addinin ku in dai sun samu iko Allah ya kare mu wannan tafsirin malai ya hada min minnatillahi ala hadhihi al-umma wannan yana daga cikin baiwa Allah subhanahu wataala ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haitu akhbarahum yayin da Allah ya ba su labari bi makri ada'i min al-kitab game da makircin makiyansu daga cikin ma'abuta littafi wa annahum min hirsihim ala idlalil mu'minina cewa lalle su saboda tsananin kwadayin su akan batar da masu imani yunawwi'una al-munkaratil khabitha suna zuwa da ababan kyama daban-daban waɗanda suke masu muni suna zuwa da su ta hanyoyi daban-daban ana suna zuwa da su nau'i-nau'i wani lokaci da kansu kamar yadda muka faɗi wani lokaci kuma su yi amfani da kanmu wani lokaci kuma su yi amfani da wannan na'urai wani lokaci da kuma talabijin wani lokaci da rediyo ko ba haka ba sai sabon mu kyamakan mu kawai sai kaga musulmi daga ta hanyar labarai ne wanda dama da kasashen su ake kawo labarai kaji kana kin kasashen musulmi yan wanka suna baka hushi ta ina kasan cewa waɗannan ƙasashen larawa mutanen banza ne saboda labaran da turawan suka bada kamar shugaban ƙasar sudan kaga an samu mutane kyama azzalimi ne mugu ne wancan wanda aka sauki ko ba haka bane an samu mutane galibi in dai ba ka je ƙasar ka gani ba ko ka je ƙasar ma kai kallon shi kake mai mugu kuma sai a sama tunanin duk shugaban da ya shekara ya wuce shekara goma yana mulki ya shekara sha biyar to wannan ba ya san ƙasa cutar 'yan ƙasa yake yi mulkin kama karya yake yi saboda ya ƙi demokaratiya kai kuma kai musulmi kuma saboda ka zama a ku sai ka zanke faɗi kai ma eh ka zanke faɗi ai kama karya yake ya ƙi ba ya ƙi ba matasa dama ruwa matasan nan cikin zuwa za a ɗauka matasa sun kai miliyan goma guda ɗaya ne ba za a ɗauka su sauran su ma jihar za su yi ba masu daidai ba kuma demokaratiya don allah mulkin allah ne hukuncin allah ake da ita in ka ce demokaratiya cewa ake yi mulki ne na wato 'yancin faɗin baki ma'ana kuna da 'yancin koya abinda kuke so amma banda addini ba ka zuwa ta hanyar demokuraɗiyya ka hau ka ce mi za ka yi shari'a Allah sai a ce a to da ka ƙarya ce ake amma kuma kai musulmi sai kai ta mamita kai ta faɗi cewa sarki kaza kama kariya yake yake bari a demokratiya to ina ranka da demokratiya demokratiya hukumu shab ne bi shab mutane su yi ma kansu hukunci da kansu ba su yi ma kansu hukunci da hukuncin Allah ba sunanta ka yi ma kanka hukunci da kanka ba an taba yin hukunci da kai kai musulmi in arna ya yarda kai musulmi baka yarda ba abinda ka sani inil hukmu illa lillah babu hukunci sai wurin Allah Allah ne mai hukunci amma kuma kai musulmi saboda ka ka yi imani da waɗannan tashoshin yada labaran kawai shikenan sai ka dauka ka yarda da shugaban kasar kaza zalimi ne yana tawaye yan kasar shi yana ha'inta su yana cin amanar su ya hana su shakat ya hana su fara incin bakin wai da Allah mai amfanin ka fara incin bakin ka kuma ka kwana da yunwa ba ka da aikin yi sai ya tai kawai dai ka san turanin sare nan ku zo ku zanna da sai ku ta rigima yanzu zamanin siyasa ne an ba ku dama ku faɗa abin da kuke so amma ba ba ba ku dama aiki ba ba a ba ku aiki ba a raba ku da zaman banza da zaman kashe wando amma ku ku shiga rediyo ka je ka shiga wani shafi na, na, jarida ka faɗi ra'ayinka cewa abin da ake cikin ƙasa ba daidai ba ne an ji ba daidai ba ne sai ni me ka ƙari da shi ka ƙari da kawai ka faɗi ra'ayinka amma kuma me ba ka da aiki ne me amfanin wannan don haka babu wani daɗi ka je ka faɗi ra'ayinka amma kuma baka da aiki baka da sana'a ma ka doko sana'a za a kwace maka za a zama tare da baka iya biya ka zo cikin radiyo ka yi ta faɗi oho kayan suna can an rike sai da za a yi maka biya wannan taron to na yanci yake za ka tura wannan haka suke su ta gaya mama abubuwa kuma muna matsayinmu na musulmi mu da muka kowa hankali amma ba mu aiki da hankalin namu za ka za a samu mu kyamar wani daga cikin shugabanni ko ka ji kana kyamar shugaban kasar saudiya haka kawai bai ma ko baka san shi ba bai san ka ba ka ji ana wannan dan iskan yaran wannan shegen yaran wannan wai ba yahudi daga yana zan bai yahudi kana ta dauka raki shi bai san da kai ba yana ta zaman shi da taraka gaban shi kana nana ta rubuta maka sai ranar alkiyama za ka wuce Allah ce tsaya ga shugaban Saudiya nan kai kai ne kai ta zage shi ka tsaya ku yi shari'a ba kare ba me yasa ka zage shi yana da alherai da yawa ma an boye su sai waɗansu abubuwa dole ya alaka da Amerika muna ko ko hudda da kafiri ba ta da kyau kai nan ba kana hudda da kafiri ba kana sayan kaya ga kafiri kuma ya saye gare ka ko ba ai ha sai shi shi ma irin wannan hudda ce fa yake ko ka ji an ce an bar ta haya makka ko ka ji an ce an bar ta haya umara ko ka ji an ce an rage makka da madina ba zuwa ibada duk huddar da za a yi da waɗannan turawan ba ta shahi makka da madina ba garuruwa ne na kasuwanci jidda ce da ina da sauran garuruwa waɗanda makka da madina kuma har yanzu shi ke ɗauke da hidiman masallacin makka da madina shi ne dai shi ne kadimul haramai masai ta baka haushi wai wai ya ba mata inci su zanki hawan mota kunan matan ku da ke hawa shi mutum zaka je yana zaki ko matan shi ba mota take hawa to da kai da shi wane ne waye azalimi waye mugu kai ma matarka tana tuka mota kaunarka tana magajiyarka tana tukawa wataƙila mai gidanka ma tana tuka mota kuma kana gani baka taba jin haushi ba sai ba larabiya laraba su kada aka hana samun mota ya ce abu da gidan rawa a ina ba a makka da madina ba makka da madina ba a shekantaka wargi wuri ke gare shi ba a shigantaka maka da madina to haka ji shugabannin nan zaka gani kai kana nan saboda imanin ka da waɗannan tashoshi yada bayanan da labarai ka yarda da abin da suke faɗi abin da suka faɗi kawai sai ka yarda da shi mu mai zama su da mun san shugaban ƙasar Sudan wancan wanda ya sauka mun san shi sosai kusancin da ke gare mu da shi shugabannin ƙasar mu ba ma da shi kusancin da ke gare mu da shi na yi sallah ga ni gashi wallahi haka ban ma san shine ba sai da nazarna na ga shine sai shigo masallaci ma ko jiniya ba shugaban kasa kasan in kama kare yake ba zai zo nan wurin ba ya shigo masallaci ba sani ba ai shikenan ga wanda ake nema ya zo kusa sai a shaƙe shi wallahi na yi sallah tare da shi kuma ya miƙo mana hannu ya riƙe hannu na saboda ni na yi ladanci ya riƙe hannu na ta jijjigawa ya ga bakin mutum na afirka ya kira sallah masallacin da ko ina sallah yake shi kawai kuna kuna kamar misali nan ɗan kasuwar nan sai kwan yarin juma'a kawai ya zo sallah bai ayyana masallaci guda da yake sallah ba kawai yawo yake soji ne shirye yake shi kadai zaga ya tuko mota shi sai ya wuce ga gane shi ne to in kama kare yake ya za a bar shi daga tuntun an mai kode ta shekara talatin da nawa yana mulki sannan aka shi da shi masallacin gidan shi cikin gidan shi gidan shugaban kasa wallahi masallaci ke akwai ya kai girman na sahaba din nan kuma bakin kasuwa yake wallahi sai an ce ma gidan shugaban kasa ne zaka ganewa ko baki akwai babba ka kira azhar kowa shiga yake da kasuwa mutane kaga an yi alwala akwai wanda ke bakin kasuwa yana sayar da littattafai tare muka yi karatu da shi bayan ya kare yazo yana sayar da littattafai wurin shi nake zauna wani lokacin azhar ta yi ya alwala sai ya ce mu tai gidan shugaban kasa mu yi sallah cikin gidan ko soja ba wurin ba wanda za ka zuwa cika ina za ka ka shiga can kure ka yi sallah kuma ka hita ka tahiyar babban masallaci ne kowa shiga yake yi sallah wasu abubuwa daga sanin muna gani muna sauran labaran in bibi sannan da yake Allah da yake yi ƙarya kawai mala ba wanda za ka hira da shi ka yana zagi shi sai irin ire-iren mu waɗanda su so suke yi a ba wani nasu mulki ba wai dan yana cutar mutane ba ba dai yana zaluntar mutane ba komi komi ya saukake mu mutane shi komi kuma wallahi kowa yana yin aiki cikin kasan a wadace a cikin sauki manoma suna noman su makiya suna kiyan su na zamani ana taimaka musu ana kama musu ba gashi nan ba daga shi da shi a kasar ta koma a zamanin shi an yi haka zamanin shi zaman lafiya kiyawa kuma irin yadda aka ji daɗi zamanin shi har abada akwai waya a ƙara samun jin daɗi wallahi a zamanin shi zaka ganin mota kana tsaye kana jiran taksi kawai sai ga mutum ya kara ma mota ina zaka hau mutum mota shi ce ta hawa yace daidai wuri ka zaga na wurin mun je sai ka sauka ya rage ma wani kuma zai ce an ya ga ɗalibi ne kai zai kai ka har jami'a wani kuma zai ce dan Allah gida zani ka bari mu je gidana ka ciwo abinci in ka ciwo abinci sai in dawo mai doka jami'a a zamanin shi wallahi mun ji dadin da ni ba ni tunanin na kara jin wannan dadin rayuwa ta wallahi na ji dadi ina ba ni da komi kasa nake yawo komi ba ni da a zamanin da muka yi zama tun komi ba ni da zan yawo ko da labarin da aljihuna amma wallahi cikin jin dadi nake ba ni da yunwa ba ni da kishirwa kuma ina cikin yanci har na kare shekara bakwai yana karatu ba wanda ya taba tarata a cika yana takardunka ko ko ina sai ka shiga zamanin shi ko ina kai yawo babu wani wanda ba kuma wallahi sai ka aje abin hawanka kofa gida ya kwana ba a dauke mashi ko moto ne masallacin juma'a ba, ba masu tsaro wanda ya zo bakin masallaci kawai sai tangala abin shi ya kiri shiga kawai in aka yi masallan juma'a sai sai la'asar ka hito kuma ka zo ka iska kayan ka ba wanda ya taba mana me aka sama mutane azzalimi ne mugu ne majuci ne ya juci talakawan shi ya hana su shakat ƙarya ce wallahi in aka ce ma azumi sai a aiko mota kamar wannan bis din tarin bo guda biyu bakin jami'a ce a cika akai bai dalibai gidan shi su ci abinci tare da shi kuna kallon shi ga yanan busu ba su tabin dogo haka da kure shi yana ɗiba yana ci kuma kuna ɗiba kuna ci ba wai wani wuri ba an kai ku can an ba ku ba kuma gan shi ba a tare da ku kusa tabin guda zai zanna kusa bancina duk wannan ba yana nuna cewa mutumin kirki ba ne amma sun tura saboda yaƙi abin da suke so da shi kenan kuma shi ya ga bayansa su ba su ga bayan shi ba ya ga bayansu tunda da ya rike gaskiya shi ya tabbata akan gaskiya wallahi lokacin ya cewa duk wanda ya haddace Qur'ani a baya takarda ta shaida cewa yayi karatu kawai a shi ya dauke shi aiki duk makarancin Qur'ani wanda ya haddace Qur'ani ya je a mai jarabawa a tabbatar da ya haddace Qur'ani a baya takarda ko ina ya dauke shi aiki ya zama ma'aikacin gwamnati a a baya koyarwa a zan ki biyan shi kuɗi masu yawa duk masallatan da ke cikin sudan gaba ɗayansu shi ke ɗauke da wutarsu masallatai yawa ke gare su ba kartum a wajen masallaci dubu shidda cikin na juma'a su ba dama ba su da masallacin da ba na juma'a ba ko duk in kaga masallaci na juma'a ne saboda girman garin dubu shidda amma dishi ke ɗauke da nauyinsu wuta dishi ke biya da ruwa da komi da limaman da ke ba da sallah da liman da ladan da mai gadi dishi ke biyan su iyakaci kawai ku ku je ku sau irin waɗannan abubuwa manya da kana duk wanda kuke so ku zo ku ku liƙa masallaci ta ba ku sanyi shi dai ba zai ɗauko maku wannan ya ba ku ba amma dai wutar da za ku shato shi zai biya na riƙe masallaci shekara uku karkashin shi nake aiki ma'aikaci ne ni nashi duk wata sai an biya ni da ni da mai gadi da ladani na ikara ta uku duk wata sai mun je ministara mu je mu dauko kudin mu na wata ministan addini mu da yawa za ka mutane ga sunan duk limamin da za a dauka za za a nada liman limanci sai an ja mai jarabawa mai tambayoyi na addinin musulunci malamai za su mai shi ke sa doke limami ne shi malamin haka nan shi ma mai gadi yake nan doke ku da gidanku da komi ciki ba masallacin da baya da gida da gida na liman da gidan mai gadi da gidan ladan a biya ku duk shi ke wannan gabanin zuwan shi babu wannan duk shi ya kawo wannan ta wannan ba alheri ba ne karatunmu kyauta muka yi dala ɗaya ba mu biya ba. Mun shi mu dubu goma, duk kyauta muka yi karatu, kudin waye kudin shi ne. Amma kuma sai a zo a yi ta, a yi ta ɓata mun mutane ko mu yarda. Allah ya kiyaye. To kaga wannan an yi amfani da wasu ne don su ɓata mu. Allah ya kiyaye. Ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari game da sharrin waɗannan mugayen kafiran faƙalar fa'ifatun minhum sai wasu jama'a daga cikinsu suka ci a wannan kamar ya yi ƙetare haka nan da ke gare kuma ya yi ƙetaren aya ta yi can gaba ma dai bari a karanta yadda ya rubuta aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku ba da gaskiya da abin da aka saukar da shi akan waɗanda suka yi imani farkon yini ai awwalahu suna nufin farkon yini warji'u an dinihim ku dawo daga addinin su akhiran nahar karshen rana fa innahum idza ra'awkum raji'ina domin su idan suka ganku kun dawo wa hum yataqiduna fikum ilma su kuma suna ganin kuna da ilimi istarabu sai su yi shakku da kokonto bidinin game da addinin su wa qalu su sai laula annahum ra'aw fihi in ba dan sun ga a cikin addinin namu ma la yujibu mu abinda zai baya burge su ba wala yuwafiqul kutuba sabiqa kuma bai dace da littattafan da suka gabata ba lam yarji'u da basu dawo daga addinin namu ba wa hadha makru wannan makircin su ne wallahu ta'ala huwa alladhi yahdi man yasha shi kuma Allah ta'ala shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa alladhi bi yadihi al-fadl kuma Allah ta'ala shine wanda balala ke ga hannun shi yaktasu bihi man yasha Allah yana kebance wanda yaso da shi wa khassakum ya hadhihi al-umma sai yake bance ku ya ku wannan al'umma bima lam yakhuss bihi ghayrakum da abinda bai kebance wannan ku da shi ba wa lam yadri haula al-makiruna su kuma wadancan makirai dan wadanda suke ta kulla makirji basu san cewa annadinallahi haqqun ba addinin Allah gaskiya bane idza wasalat haqiqatu ila alqulubi idan haqiqanin addinin musulunci ya kai zuwa ga zukatan bayan Allah lam yazrat sahibuhu ala qulil mada mabucin shi ba zai kala komi ba diddade wanda aka yi illa imanan wa yaqina sai dai imani da mi da yaqini idan addinin musulunci ya riga ya shiga zuciyar mutum to shikenan in ka ga mutum na raurawa to dama bai yarda da addinin bane amma in dai ka yarda da addinin musulunci shikenan a kore ka a hana ka aiki a kwace maka gida a kwace ma aikin yi kasuwanci a wulakanta ka saboda addinin musulunci ba za ka raba da addinin ba saboda mi ya riga ya shiga zuciyarka ka riga ka yarda da cewa babu abin da ya kai addinin musulunci domin addini shine gaban komi shine jarin rayuwar dan adam a ce kana da addini to kai ne mai cikakken hankali da zara an ce baka da addini to baka da hankali الدين راس المال فاستمسك به وضياؤه من اعظم الخسران الدين المسلم shine jarin mutum musulmi rasa shi kuma to yafi komai asara da abin da ka sani kana iya wato maido shi amma ban in kai asara addini shikenan kai asara komai Allah ya kiyaye dan haka su waɗannan ba san cewa addinin musulunci gaskiya ne ba idan ya sadu zuwa ga zuciyar mai shi matukar dai mutum ya yi imani da Allah subhanahu wataala to shi kenan an gama walam tazirhu shubahu rikita rikita da za a kawo mutum ba su kara mashi komi illa tamassukan lidini sai karin riko da addini shi wa hamdan lillah da kuma yabo ga Allah subhanahu wataala wa sana'an alaihi da kuma yabo akan shi haithu manna bihi alaihi tunda Allah ta'ala yayi baiwa da kyauta da shi a gabawa wa qauluhum suka ce kuma an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum za a ba ɗayan ku shin a wata kira'a a an yu'ta haka ibnu kathir yake karantawa a an yu'ta ahadun mithla ma utitum shin za a ba ɗayan ku irin abin da aka ba ku ko kuma za su yi muku jayayya a wurin ubangijinku Allah subhanahu wataala yani annal ladhi hamalahum ala hadhihi al-amali munkara abin da ya dora su akan aikata waɗannan mugayen ayyuka al-hasad shine hasada mana abin da yake dora su akan su yi kokarin raba mu da addinin mu shine hasada kawai bakin ciki wal baghyu da kuma keta suna ganin addinin mu shi yake ta fadada shi ke ta ci gaba shi ake ta shiga cikin shi shi ke ta cin dazuzzukan duniya gaba daya muna ganewa ko wa khashiyatul ihtijaj alaihim da kuma jin tsoron kafa hujja akan su kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wadda kathirun min alil kitabi law yaghdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada da yawa daga cikin mabuta littafi sun yi burin da zai za su maido ku daga addininku da imaninku ku koma kafarai saboda mi hasadan min indi anfusihim dan hasada daga wurin kawunansu min badi ma tabayyana lahum alhaq bayan kau gaskiya ta riga ta bayyana gare su Allah ya ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri ku yabe musu kuma ku kauda kai sai Allah subhanahu wataala ya zo da lamarin shi Allah ya samu dace. Raka na Allah ta halarci yalar kitab, lima ta furuna bi ayatillah wa antum tashhadun ya kuma abu ta littafi, don mi kuke cewa da ayoyin Allah alhali kuma kun shaida cewa ayoyin Allah ne, ai mallati da hakun ilal kufri bi ayatillah, menene abin da ya kai ku zuwa ga kafirce ma ayoyin Allah, ma ilmikum tare da sanin ku bi annama antum alaihi batil, cewa abin da kuke akan shi ƙarya ne. wanda ma ja kun bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zo maku da shi wal haqqul ladhi la tashukkuna fihi shine gaskiyan da ba ku kokonto a cikin shi bal tashaduna bihi a kuna da shaida da shi wa yasurru bikum wa yasurru bihi ba'dukum ila ba'd kuma sashen ku yana sirrantawa da shi bi ba'd al awqati yazuwa sashi a cikin waɗansu lokuta faza nayhum an dalalihim to wannan hanin su ne da aka yi daga bace wasu Allah ya kiyaye wallahu ta'ala la makira sallah mu ci gaba haqqa wa antum ta'lamun thumma wabbakahum sa'anna Allah ta'ala ya kara aibata su ala idlalihimul khalq akan batar da halitta da suke yi fa qala sai Allah ta'ala ce ya lal kitabi lima talbisuna al haqq bil batil ya kuma abu talittafi dan menene kuke cudanya gaskiya da ƙarya wa taktumuna al haqq kuma dan menene kuke boye gaskiya wa antum ta'lamuna al hali kuma ku kun san gaskiya ce fa wabbakahum to Allah ta'ala yayi musu Allah wadai ala labsil haqqi bil batil akan cudanya gaskiya da suke da ƙarya wala kitmanil haqq kuma akan boye gaskiya da suke yi li'annahum bi hadainil amrayn saboda su game da waɗannan al'amurra guda biyu yudhilluna man intasaba ilayhim suna batar da dukkan wanda ya danganta zuwa gare su fa innal ulama'a da malamai idza labbasul haqqa bil batil idan suka cudanya ko idza labasul haqqo bil batil idan suka cudanya gaskiya da ƙarya walam yumayyizu bainahuma basu tantance tsakanin su ba bus kawo bambancin cewa wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne ba bal abqawul amra mubahaman sun bar al'amari ga yanan a boye bai fito ga hili ba wa katamul haqqo kuma gaskiya sai suka boye ta alladhi yajibu alaihim izharuhu wanda bayyana shi ya zama wajibi gare su tarattaba ala zalika zai biyo bayan haka min khafa'il haqqi wa zuhuril batil ma tarattaba na yanayi boye gaskiya da kuma bayyana ƙarya irin abin da zai biyo baya walam ya tadil awamu al awamu sune ga magarin mutane sauran mutane waɗanda su ba malamai ba ba almajirai ba to ake ce ma awa mafi yawan mutane sune amawa waɗanda su ba su karatu ba su zuwa makaranta kuma ga suna addini ba ba su zuwa makaranta ba su tambaya komi dai haka suke ta yi dama mutane cikin addinin musulunci na kwararci daga malami sai almajiri to kai kokari ka zama haka in baka zama almajirin da kake zuwa makaranta ba ka zama almajiri na tambaya kana tambaya duk kwana biyu zaka tambayi malami ibada amma to amma yawancin mutane ba ruwansu ba su tambaya kawai sun gane yi haka za su wannan ba daidai ba ne wato rena addini ne wulakantar da addini ne addininka wanda kake kullum baka san shi ba kullum sai ka yi sallah ma baka san ta ba a ce shekarar ka goma kana sallah amma in ta rikice kai ma sai ka rikice da sallar ta rikice ma shikenan kai ma ka rikice ka shekara goma kana sallah ku shekara sha biyar kuna sallah liman ya zo ya rabkanwa ku kyale shi duk gaba ɗaya duk kun dubu da ku da liman sai an kare sallah a samu wani mai kokari ta hito ina ga sallar nan kama an rage wani abu wasu su ce anya an rage ce sai ya tsaya tsayin daga ya nuna ga abin da aka rage a ce wallahi haka ne domin abin nan ba dukkanin tutun da liman bai sani ba mu je kawai shekara goma sha biyar ashirin kana ibada amma abu guda za ka ɓacewa amma baka san ka ɓace ba a yi abin ba daidai ba kuma kai ba za ka gane ba a yi daidai ba laikiyayi amma da zaran ka zo lissafin cinikinka da kasuwancinka kaga babu wani abu shi kenan ran nan baka kwana ka juya nan ka juya nan ka juya nan ka ta tunanin abin nan waya ne aka yi lissafin da ya rikici ce ka gano ina ne aka samu matsala ba ba daidai ba kama akwai wasu abubuwa wanda don baka san su ba cikin addini ba matsala wasu hukunce-hukuncen da dama ba su shabe ka ba kaman dokoki da ka'idodin yadda za a yanke ba mutum hannu ko yadda za a ba mutum kashi in yayi zina ko a jefe shi duk wasu dokoki na wurin baka san su wannan ba matsala bane saboda ba bane da ya amki amkowa ba dama wannan harkar malamai ce amma abin da kai sai kai sannan kake musulmi wurin Allah kuma ce baka san shi ba sarki baka koya ba haka kake ba ruwanka alwala haka nan kake abuka sallah haka nan kake yin ta kuma shekara da shekaru kullun sai kai abu to wajibinka ne baka san shi ma wasu abubuwa da dokokin zakka da dokokin haƙi haƙi da ba wannan harkar malamai ce dan baka sani ba babu matsala saboda abu ne ba kullum haƙi ba sai shekara shekara kuma shekaran ma ba kowa ke yi ba yanzu misali zakka kowa ke zakka yanzu nan gaba ɗayan mu cikin masallacin nan bai wuce mutum biyar waɗanda suke da dukiyar zakka iya ku bayi ne ko ba haka ba duk yawan masallacin nan ba mu wuce mu biyar baka dan baka san zakka ba akwai matsala na ba an ka san da me zaka yi da ita baka da kuɗin yin ta amma sallah ibada ce kullun sai ka yi ta dole ne ba wanda zai dauke maka ita sai ka yi tsarki sai ka yi alwala sai ka yi waɗannan abubuwan guda uku kullun sai ka yi su kullun sai ka kama ruwa sannan kullun sai ka yi alwala ba ɗaya ba akalla ka yi alwala uku akalla kenan aksara kuma kowace sallah sai ka mata alwala tau ya kamata a ce ka san yaya ake yin ka san abubuwan da ya kamata ka kiyaye ka san abubuwan da bai kamata ka yi ciki ba haka sallaka kullun sai ka yi sallah biyar sai ka yi raka goma sha bakwai kullun ga yi ya kamata a ce ka san ibada ka wadda ka san abin da zai gyara ma ibada ka san abin da zai bata maka ibada in dai ka doki addinin ka da muhimmanci in baka dauka ba to kuma to shi ake ce ma awam su ne mafi yawan mutane su sun yarda da ilimi malamai su rike su kuma su rike duniya yasa sayyidina ali ya ce radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malun mun yarda da rabon da Allah ya mun muna da ilimi jahilai kuma su je su rike kudi a shi kenan ba Allah ya kiyaye Allah ya ba mu bin duka walam ya tari lawamun ladina yuridun alhaqa gama gari wadanda ba su shiri zuwa ga gaskiya ba limarifati ga sanin gaskiya ba su shiri ba hatta yusiruhu ballantana in sun san gaskiya su fifita ta akan abin da ba gaskiya ba to ba san ta ba wal maqsura abin da ake nufi min alil ilmi daga cikin mabuta ilimi an yuzhiru lin nasi alhaqqa wa yu'linu bihi su bayyana gaskiya ga mutane kuma su fito da ita ga hili kowa ya gani wa yumayyizu alhaqqa kuma su bambanta gaskiya min albatil daga ƙarya wa yuzhiru alkhabitha min at-tayyib kuma su bayyana mummuna daga mai kyau wal halala wal harama a bayyana halal kuma a bayyana haram wala ƙa'ida tsayya min al'aƙa'idil alfasida kuma bayyana aƙidodi ingantattu daga aƙidodi waɗanda suke ɓatattu wannan da wajibin malamai ne su bayyana ma mutane wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya ba wannan halal wannan haram wannan lalatacce ne wannan kyakkyawa ne wannan aƙida ce ingantacciya wannan kuma aƙida ce lalatacciya wajibin malamai ne su yi wannan liyatadiyal muhtaduna domin shiryayyu su shiryu wa yarji abbaluna waɗanda suka bace kuma su dawo ma gaskiya wa taqumal hujjatu ala almu'anidina domin hujja ta tsaya akan mutanen da suke kangararru masu girman kai qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa id akhadha Allah mithaqal ladina utul kitaba katina lokacin da Allah ya karbi alkawarin waɗanda aka ba su littafi latu bayyinun na hulun nasi lalle za ku bayyana shi littafin nan ga mutane za ku bayyana abin da littafi yake kumshe da shi na gaskiya na bayanin gaskiya ku gaya ma mutane abin da ke ƙarya kuma ku gaya ma mutane alkawari ne don da Allah ya ba ilimi to Allah ta'ala ya yi alkawari da shi wala taktumunahu ba za ku ɓoye ba فنبذوه sai suka watsar da shi wara a zuhurihim bayan bayansu washtarau bihi thamanan qalila suka fanshi yan kuɗi kaɗan da shi Allah ya ce fa bisa ma yashtaru Allah ya ce tir da abin da suke musanya ayoyin Allah da gaskiyar da Allah ya bayyana musu a cikin littattafansu da shi a baka dan abin duniya saboda abin duniya saboda matsayi ka sauke ka daga matsayi sai ka koye gaskiya saboda dan yan kuɗin da kake samu ana ana dan babbaka kuɗi aka bar mutane akan bata da lalacewa me za a baka mai badawa shine Allah ba mutane ka bayyana ma mutane qulil haqq walau kana murra kaga ya mutane gaskiya koda tana da daci koda kai zaka shiga uku koda zaka rasa abincin da zaka ci ba zaka rasa ba Allah ba zai tozartar da kai ba ba zai wulakantar da kai ba dan ka bayyana gaskiya Allah subhanahu wataala ba zai hana ka cin abinci ba domin mutum ba shi ke baka ba balle ya hana ka Allah ne mai bada kuma zai baka kuma yana son ka yana goyen bayan ka ya karfafe ka ya taimake ka in ba haka ba sai sai Allah ya tsine ma albarka abinda kake samu ba ya isa ka ba ya da albarka ko ba za ka samu rahama Allah duniya da lahira ba Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ulaika a tubu alaihim wa ana tawabin rahim Allah ya sanya mu a cikinsu waɗanda suke tuba bayan waɗanda ma suke da bayyana gaskiya gaba ɗaya ba waɗanda suke tuba bayan sun boye ta ba Allah ka sanya mu cikin masu tona ma ƙarya asiri Allah ka sanya mu a cikin su Allah ka nuna mana gaskiya ta je gaskiya ka ba mu ikon ya aiki da ita Allah ka ba mu damar ganin ƙarya ka ba mu iko yin wati da ita ya Allah Allah ka samu tabbata akan gaskiya mu mutu akan gaskiya mu tashi akan gaskiya ranar alkiyama Allah ka ba mu aljanna ka kare mu daga jahannama ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka mana gafarar zunuban mu gaba daya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da san juna da taimakon juna da rungumar juna ya Allah waɗanda suka riya mu da su Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka dafa da su gidan aljanna Allah ka tsare mana kasashen mu daga duk bala'o'i gaba da Allah Allah ka kawo ƙarshen fitindinin da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su ya Allah ka kare su daga halayen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah yan bindigar da suke ana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirye da su ya Allah Allah ka sa su gane wannan cutar da kansu ne suke ba kowa ba ya Allah Allah ka sa su bar wannan muguwar ɗabi'a ya Allah Allah ka sa su rabo da dazuzzukan da suke tsare da mutane ciki ya Allah da dawo rayuwa cikin cikin mutane ya Allah shugabannin mu Allah kara musu gaskiya da rikon amana da adalci ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi dan talaka ya amfani ne Allah Allah ka kawo mu talakawa aikin ya Allah ka kawo musu kasuwanci mai albarka ya Allah Allah kasashen mu sun mutu ya Allah ka raya su ya Allah garuruwan mu sun mutu ya Allah ka raya su ya Allah shagunan mu da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah harkokin mu duk sun mutu gaba da Allah ka tado mana su ya Allah Allah ka farfado mana da su ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ba mu kasuwanci mai albarka ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka sa mu rayuwa mai albarka ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين